التمان الأكملان على سيد الأنام محمدا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى على آثارهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a yammacin wannan wunin mai tarin albarka da alkhairi na wannan wuni na asabar daren lahadi 22 ko da uku da wata na rajab hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina shekara 1400 da shekara 45 wanda ya dace da uku da watan biyu miladiya 2024 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatunmu na umdatul ahkam da muke gabatarwa a kowane mako a wannan masallacin mai tarin alkhairi da albarka na darul hadis da yake wannan unguwa ta tsimitau a wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar wanda yau da yardar Allah za mu tashi darasi na 38 cikin ikon Allah subhanahu wataala muna nan a cikin kitabul hajj bayani akan abin da ya shafi aikin hajji muna a babi na sha biyu wanda a kansa za mu tashi da yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Babi na babi na goma sha biyu za mu tashi a kai wanda babi ne na na babul ghuslil muhrim babi wanda zai zo yi bayani akan wanka da sha'ani na na wanka da wanda ke cikin ihrami wanda ya kulla niyyar aikin haji ko kuma umara malaka al hadith al khamis wa 30 ba'da al mi'atayn hadisi na 235 ana abdullahi bin hunayni an samu daga Abdullahi dan Hunayn anna Abdullah anna Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma cewa Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yarda wal miswara wal miswara wal miswara bin bin makhramata ikhtalafa bil abwa'i da miswar dan makhrama sun samu sabanin fa'inta a wani wuri da ake cewa al-abwa abwa wani gari da yake tsakanin makka da da madina wanda yana a saman hanyar madina idan ka taso daga daga daga makka to abdullahi dan abbas miswar sun yi sabani na fa'inta wanda yana nuna cewa ashe sahabbai karan kansu ana iya samun kowanne da fa'intarsa kuma daga lokacin da ka tara mutum fiya ɗaya za ka karantar da shi to za a samu mutane kowanne da irin yadda zai fa'inci abin da kake kai masa na na sako don kowa da irin yadda Allah ya masa baiwa da kwakwalwa da kuma ni'ima ta hankali فقال ابن عباس ga sabani da suka samu Abdullahi dan Abbas sai yace yafsilul muhrim ra'sahu idan mutum yana cikin ihrami to zai wanke zai wanke kansa idan mutum yana ya dauki niyyar aikin hajji to ba shakka zai wanke gashin kansa wa qala al-miswaru shi kuma miswaru yace la yafsilul muhrim ra'sahu idan mutum ya ɗauki niyyar aikin hajji ba sai ya wanke kansa ba, ko da zai yafa ruwa to ba zai wanke kai ba. kaga iya abunda suka samu sabani da shi kasancewar su sahabbai fa qala sai yake cewa wa kenan abdullahi dan hunaini shine yake wannan maganar sai yace fa arsalani ibnu abbas ila abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu sai abdullahi dan abbas ya aika ni wajen abu ayyub al-ansari Allah ya kara masa yarda shi ma sahabi ne nawa na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da mun kaida ta khilafi fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul idan an samu sabani to sai a kuma littafin Allah subhanahu wataala to alqur'ani mai girma bai bayanin aikin hajji ba da a a z duk abinda za a gabatar bai bayani ba Allah yana baiwa manzon Allah dama ta yi isar da wani abu shi ma duk da abinda zai faɗa wanda ba alqur'ani ba wahayi daga Allah subhanahu wataala sai la ba abota wa Allah da wannan wannan abun a ce za ka karanta a sallah ba za a yi ba amma karanta hadisan manzo Allah za ka samu lada ina fatar mun fahimta kokarin fahimtar hadisan manzo Allah za a baka lada to bisa wannan ka'ida ta su magabata idan aka samu sabani ba zage zage ba suke yi ba suna cima juna mutunci bane ba ana aibanta juna bane a'a to sai su dibi waye fi su karatu kuma sai a je wajgunsa domin a walwale wannan mas'alar kuma haka ya kamata mu ma mu rayu domin haka sahabbai suka rayu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan suka yi sabani akan abinda kowa yayi nasa ijtihadi to sai a daga qadiyar gun manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam misali wata rana Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda ya ji wani yana karanta alqur'ani sai Umar dan Khattab ya ci muci da mudushi wata ruwaya yake karanta wanda bai san da ita ba sai ki ganin kamar yana banna yana sauye wasu ababe cikin alqur'ani mai girma da haka banna yake yi sai ce masa a'a ni manzon Allah ya karantar da ni sai ce a'a ba haka annabi ya koya min ba sai aka yi sabani kadi bi duk matsayin Umar dan Khattab sai ya ce to mu je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana zuwa gun shugaban halitta sai ce ba haka za a yi ba karanta ya karanta sai ce haka Allah ya saukar da shi kai ma karanta ya ce haka Allah ya saukar da shi ce Allah ya saka da Qur'ani akan harufa guda bakwai akwai ruwayat wala Allah abin da zan karanta yau ba shi zan karanta gobe lokacin zai wannan karatun babu ka kuma haka ya kamata mu fahimci junan mu a matsayin mu na daliban ilimi dan na faɗi abu ko dan ka faɗi abu bai kar ya zamanto silar ta da jiyojin wuya na zamanto ina son na kare kaina na faɗa ba wani da da mace ta tsugunna ta haifa face a duniya ne na kuskure banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda Allah ya kare game da abin da ya shafi wato ma'asumi ne baya kuskure amma duk wani malami a duniya in rawanin sa ya tabo sama ta daya wallahi zai kuskure cikin abin da yake karantarwa wani lokacin ma bakin ma sai a ja shi ba daidai ba kuma sai a zo a fassara da yadda ake nihin ba haka ba ina batar mun fahimta Allah ya yahi mana daka sai tura sa wajen Abu Ayyub al-Ansari tunda sun samu sabani to bari na tura sai tura Abdullahi dan Hunayn yace da shi je wajen Abu Ayyub al-Ansari yace fa wajadtuhu me dalilin tura sa dan yayi tambaye sa ya manzon Allah yake yi sallallahu alaihi wasallam yace fa wajadtuhu yaghtasilu bayna al-qarnayn sai na tarar da Abu Ayyub al-Ansari yana wanka tsakanin kimshikai guda biyu wa huwa yastatiru bi thawbin ya lillibe ya sanya kariya da tufafi ya sanya wasu kaya ya kare kansa saboda a lokacin babu makewayin ne babu dushkin ne ina fatan mun fahimta ba kamar yanzu wace ta ni'ima da Allah ya muna wallahi Allah ya muna ni'imomi masu dimbin yawa ya rage gare mu gode wa Allah subhanahu wataala sahabbai ba su samu wannan damar ba Allah bai ba su wannan damar ba iya abinda su za su yi da zaka bai bukata shine mutun ya tai bakin daji to mu fa yanzu kawai mutum ba ma san kana yi ba sai dai kawai sai dai ana kwasar shaddar gidanka kawai haka ne hatta cika ta Allah ya datar da mu da kai ta sai nazo na tar da shi yaqtasilu yana wanka bainal qarnaini tsakanin gimshikai guda biyu wa huwa yastatiru bi thawbin ya sanya tufafi ya rai masa kariya ya yi saboda wajibi ne mutun ya kare al'aurarsa haramun ne ka bar al'aurarka wani ya gani duk da namiji daga cibiyarsa zauwa guwayarsa haramun ne wani wanda ba mata sai gadi ba haramun ne duk wani baligi a duniya namiji musulmi haramun ne ya bayyana daga daga cibiyarsa da wagoyyansa ina fatan mu fahimta mun fahimta Allah ya dace da mu daka yace fa sallamtu alaihi sai ne masallama fa kala sai ce man hada waye wannan waye ke magana fa qult nace ana abdullah bin hunain yace ni ne abdullah dan hunain talibin abdullah dan abbas ne arsalani ilayka ibn abbas yace abdullah dan abbas ne ya aiko ni zuwa gare ka abdullah dan abbas ne ya aiko ni zuwa gare ka يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو مهرم yana tambaya shi wa kenan shi Abdullahi dan dan dan Abbas yana tambayar ka waya annabin Allah yake wanke kansa a lokacin da ya dauki niyyar aikin hajji yana sa wa kansa ruwa ko baya sanya ga tambayar nan kaga yanzu bai ce gardama gardama ba ce ake yi mu yanzu abun wani abun ban haushi da ake wa dalibai ilimi da malamai ke sai ga mutunan da Fatiha kirki bai iya karantawa ba sai a zauna majalisa ana gardamar addini wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza har a koma ana kira malam wallahi ga muna gardama to mun waye sabu ai ba gardama kace ku je makaranta shine wajibin wannan gardama ba ta da amfani gare ku ina ba ta mafahimta yace a'a tambaya yake yi ya annabin Allah yake yi idan ya yayi ihrami ya yake wanke kashin kansa fa wada'a abu ayyuba yadahu ala thawbin sai abu ayyub watan ya daga ya dora hannayensa hannunsa akan tufafi akan wannan tufaf ya jayo sai ya dora fa ta'ahu hatta badali ra'sahu sai ya kace ya cudanya kansa ya goga sa har sai da na fara ganin kansa a ji kake da yana wanka ne ai kuma qala lil insani yasubbu alayhi alma sai yace ma wanda yake zuba masa ruwa da ya kama kan yasa kallan yace tunda bai kamata ya bar wani cikin sa ba da ya ja ya ya murkuza kashin ya murkuza kan sai yace ma wanda ke zo masa ruwa sub alayya usbub zubo ruwa fasabba ala ra'sihi sai ya zuba ruwa a kansa thumma harraka ra'sahu bi yadihi sai ya ci daga watan ya motsa kansa daga da hannayensa ya motsa kansa da hannayensa fa aqbala bihima wa adbara sai ya tahe da su gaba akwai kyalle a kai an zo masa ruwa zaka sai ya sanya hannunsa a kai ya motsa kansa ta hanyar hannu kaga kenan hannun yayi aiki kenan ko sai yazo da hannu gaba kuma ya miro su baya bana kidan kaga ya wanke kuma ya dawo da shi kuma qala sai ce haka dara aikuhu sallallahu alaihi wasallam ya fa'alu yace haka naga annabin Allah yana yi jama'a mun fahimta karshen garramar ta zo karshe kenan ko yace haka naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi kuma kun san wani abu malai suka ce Allah ba zai bar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su danganta wa manzon Allah abinda ba haka yake ba shi yasa da Allah ya zaba cikin al'umma ta duniya baki daya sai Allah ya zabi shugaban halitta a matsayin amintacce a matsayin aminullahi ala wahyihi kuma dan gata na Allah subhanahu wataala khaliluhu wa safiyuhu min khalqihi duk cikin halittar da Allah yayi ba halittar da Allah yake ji Allah yake kauna Allah yake so Allah yake ji da yake alfahari da kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk cikin al'ummomi gaba ɗaya ba kamar al'umma ta manzon Allah ku ji abinda Allah yace ba kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas Allah ce ku ku ne mafificiya mafi alkhairin al'umma da Allah ya fito wa mutane a cikin duk tun daga annabi Adam har zuwa ƙarshe Allah ya zaɓe mu ne mu ne tab a rayuwa cikin duk wata al'umma mun fita kima da daraja ce sanya ma idan aka je kiyama ka kisa iyasta ɗan ciyarkin aljanna ɗai bisa ukun ɗan aljanna duk al'ummar manzon Allah ce ɗai cikin ukun ɗan aljanna ɗaya a raba mutanen aljanna kashi uku to ɗaya cikin ukun al'ummar manzon Allah ne ai Allah ya manzo Allah ya gata ko Allah ya ƙara mana son manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kuma sai Allah ya zabar masa da sahabbai wanda suke amintattu sai Allah ya zabar masa da da sahabbai shi da Abu Ayyub yake cewa haka naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yana aikatawa kace annabi ya faɗa yayi ko kaga ya ce bai faɗa ba to wannan manzon Allah tintini ya faɗa saboda ya san za a samu kazzabun matsayyata a su danganta ababe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai daga ce man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya min ƙarya da gangan to annabin Allah ya ce ya tanadi mazauninsa cikin wutar jahannama Allah ya kare mu da wannan abun ya faru a wafi riwayatin a wata riwaya faqala miswar ibn abbas sai misra ya ce wa Abdullahi dan Abbas la umarika ba'daha abadan yace daga yau bazan ƙara jayayya da kai ba cikin sha'anin addini har abada kaga akwai sallama ma wanda yake gaban ka a fagen karatu ba ba ba yana rage darajar ka bace a'a kai yarda cewa wani yafi kai kanka wannan daraja ce gare ka mun bayyana amma in ka dauki kanka cewa kai ka sani ba suka ce na cikin mafi jahilcin mutane shi ne wannan zai dake kansa a matsayin malami na daga cikin mafi jahilan jahilan al'ummar wannan shi ne mutum ya ɗoka cewa shi malami bada duk da kake ganin kayi karatu to akwai babin da in aka shiga to kai kana cikin daƙiƙan daƙiƙe a wannan babin ba ga wani yana da wuya mutun ya musamman ma irin wannan lokaci in ba wanda Allah ya ma ni'ima ba a ce duka ulum a barzancan wasu abubuwa na daban na a cikin addinin musulunci ma a ce ka hada ulumul islamiyya baki daya a ce ka karanta mustalahul hadith ka ka goge karatu ko daban gogewa daban kusan akwai karatu kuma akwai gogewa kun kusan karatu da ake amma babu gogewa cikin abubuwan ba ba ka bane in za ka zo ka iske zaka zo ka iske yaro a serise serisen tibik wani ma har da birthday ga raisa amma in ka tambaye ta cikin wayannan mace wace ce gogewa da goge ba wani abu da yi ciki ba ga bane sai ga iske sai ga iske mutu fara shi ba da kuni ke ba sai ga iske mutu yana yana fama da yana yana yana irarin shi dalibi ne na ilimi a bangare kaza amma wata ibara ibara ya kirkira ta bai ta kirkira komai ba a ciki ba a karatu haka babu gogewa cikin abun to akwai karatu kuma akwai gogewa kana iya kai karatu amma baka goge ba mun bayyana to kuma a fage na karatu matsayinka da da'i so ake ka goge cikin abu idan mutum duk abun da zaka yi magana akan sa kana da ilimi akan abun in za ka iske wani kawai shi bakin hadisi ne ana hita fiƙo bai da san masahil fiqhiyya ba wani kuma fiqhun ne da an shigo hadisi an bada sa wani kuma a'a shi kawai lugha ce kawai larabci ne tsantsa ata ya'ani ya'ani kawai in aka dawo a fassara qur'ani bai sani ba wannan kuma shi in za a karanta mai ya fassara ne zai iya fassara shi amma kuma yi maga magana da larabcin bai iya ba duk ana samu da kaga ashe doka kaga cewa kai karatu to wani hanya ce ta toshe kanka ka je gaban malamai kai karatu kullun ka dinga doka kaga cewa kai dalibi ne na ilimi ko kafin moruwar rayuwar Allah ya dace da mu karibi sahabbai ne fa sun raye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniya ba malamin da ya kai manzon Allah ya koyarwa da karantarwa babu shi duk fasahar ka duk da ka kai da pedagogy shi manzon Allah duk wata mai ta karantarwa ba wanda bai sani ba wanda bai amfani da ba kuma wallahi sun gane sun fahimta sun gane ba abinda ba su gane ba sai da ya tabbatar kowa ya gane komi Allah ya dake sa to kai wa ya gane wa ka koya makaratu Allah ya rufa mana asiri to miswar yake cewa dan Abbas la umarika ba'daha abada yace daga yau har abada ni miswar bazan ƙara jayayya da kai ba cikin addini bazan ƙara gardama da kai ba gardama ba ta da ba ta da ba ta da amfani musamman ɗaliban ilimi akwai mutanen da bai kamata matuƙa ɗalibin ilimi ka zauna kana kada gardama da shi ba saboda ka daraja ce gare ka yanzu saboda Allah wanda bai iya karanta Qur'ani ya doka ya karanta ba qira'a ba ma qira'an bai iya karantawa kuma ka zo kana kana kana garba shi cikin addini to kai ba kai wani jahilin wannan ya tambaye shi rukunnan musulunci bai san ba zai zano da su da kyau ba in ga tambaye shi farillan arwalla a mazhabin malikiya guda 14 ne arkanul salah a mazhabin malikiya guda 14 ne ya zano maka su wallahi ba zai iya ba kuma ka zo kana gardabar addini da shi kada a wata kan lokaci ne kuma ina mace gardama ba ta da amfani ba ko ina ba ake gardama yi kokarin kawai kai da kaga al'umma ta fa'idan ta karu kawai Allah subhanahu wataala ya dace da mu a gargashin wannan ayin uwa abin da zamu dauka matsayin fa'ida ta wannan hadisi na farin cewa ya halitta ya kamata ya halitta idan mutum yana cikin harami duk da mun ce ba a ci da gashin kai to mutum zai iya zai iya wanke kansa zai iya wanke kansa ina fatar mun fahimta dan ya tsaftace sa ya kuma ya kuma ji sanyi a jikin sa mutum yayi zuwa ana gumi zaka iya wanka kuma jikin ihrami sannan kuma wala Allah janaba za ta iya kama mutum kuma zai iya yin wanka abu na biyu daga cikin fa'ida ta wannan wannan hadisi eh wannan hadisi na karantar da mu cewa ya cancanta ya kamata ai munazara cikin masailin ijtihadiyya ba ko ina ba ake munazara ake zauna ana ana cece kuce a bangare na ilimi a'a sai akan abin da yake na akan abin da yake na masail ne ijtihadiyya wanda za a yi kokari ne shi ma ba kowa bake ijtihadi sai wanda yake faqihi inji malamai ba kowa bake ijtihadi yake da ta cewa cikin addini sai wanda yake wanda yake faqihi kuma faqihin ma usuli ba faqihi zalla ba faqihi kuma usuli Allah ya dace da mu kuma so tari ana raba daliban ilimi raba kanmu da yawan yawan munazara ba ta da in muka san baka shirya ba to kaka sa kanka musamman ma irin munazara da ɗan qur'aniyun saboda akwai shubahat tare da su dole sai ka kakin ka fara munazara ka fara deba da mutum kan abu ya kamata kai ba naka ba abin zaka kariya abun da yake akan saka karance sa shi ko kun fahimta yanzu misali sai a ce an gayyato za a yi deba akan akan matsayar addini akan siyasa misali sai a gayyace matsalan kan dalibin ilimi ko malami za a yi deba da kai akan matsayar addini akan siyasa to ya kamata ce ka sani ake cewa siyasa ba addinin kaɗai ba bai wadatarwa dole ka san micece siyasar ka san abin da za ka yi magana a kai kana da kana da ilimi a kai ina fatar mu fahimta wata ɗaya da cikin magabata ka san akwai munar da ba sai an zauna ba ƴan shi'a suka addabe su ƴan shi'a an musa ƴan shi'a ko musa ƴan shi'a ƴan shi'a suka addabe su sai aka ce aka yi gangami za a zo ai munazara za a tattauna da yazo an taru a masallacin iruna za a yi munazara an cika yana zuwa sai dai takalmin sai sa a hamata alallakuwa a da aka zo to wani kai lahiya ka zo takowa na baro takalmi waje kai ka shigo da takalmi a ciki yace ah labari ya sami cewa zamanin manzon Allah ai shi ana sashi takalmi sai shugaban za a yi munazarar da shi sai ce ai zamanin annabi babu shi ai babu shi'a sai ce a babu shi amma to a tashi an kare da bankan gaba da munazara ta kare yato babu su bi za mu zo bata lokaci akai eh bi za a bata lokaci akai gare ta kanta munazara tana buƙatar ka karanci ta haka ne ko Allah ya datar da mu Allah ya datar da mu yanzu misali akwai wani wanda cikin malamai Abdul Malik wannan mai su Abdul yana da turanci yake yawan munazara da Kirista Abdul Majid daga kusan biblikin da suke takama da shi yayi su sani sa kuma bayanta abinda suke takama da shi na biblikin ya bi sani sa ba ji ba wani ke bani labari wani musulmi da wani Kirista nan gare aka zo ana maganar addini sai Kiristan ya ce wa musulmi kama min bakinka kai me ka sani game da addinin ka sai ce ni zaka ce ba so ka mutu addini ce a to me ka sani yace to yanzu ina son ka ga min farillar wallahi guda nawa ne sai musulmin ya shiru musulmin ya shuru bai sani ba to kai wannan ka shiga da ba da shi wala Allah shi ya ji ga sanin abin da kake akai to akwai bukatar kafin ka shiga da ba zaka zaka yi magana akan abu to idan ba ka da ilimi ka ce gaskiya ni a yanzu ban shirya ma abin ba a bar ni yi bincike akan masala shikenan kawai ka zauna ka zauna lafiya wasu daga cikin ɗaliban ilimi abin da ke rudar mu ka ce baka sani ba sai kana ganin kamar girman ka zai faɗi wai wani bai sani ba ka sani ba kai aka tuwo annabi wai baka annabtaka wai baka annabtaka imamu malik fa imamu darul hijra alaihi rahmatullahi ta'ala imamu ahlul madina kadibi duk girman imamu malik a duniyar ilimi dai in za a zanu za a zana da imamu malik amma za a zo mutum zai taso ya ci kilanni daga ganin sai wajen imamu malik tambaya sai ya zo ya masa tambaya ce wallahi ban sani ba sai ce ba kai bane malik dana sai ce ni ne kuma baka sani ce a ban sani ba na ce ko ban sani ba ya ce kai ni zan ce wa mutanen garin mu in na je ka ce dan maliku ya ce bai sani ba cikin nan kawai eh dan maliku ya ce bai sani ba kaga ka huta ya huta eh Allah ya dace da mu wani ɗalibin kawai ke ce bai sani ba yana ganin kamar aibi ne gare sa shi kuma ba haka bane manzo Allah ma ana masa tambaya ya shiru sai masa wahayi amsar bai santa ba sai Allah ya masa wahayi kun fahimta Allah ya dace da mu daga cikin daga cikin fa'idar wannan hadisi in wa abin da zamu duka matsayin fa'ida eh shine cewa akwai buƙatar kullun ɗalibai ilmi dinga koma littafin Allah da sunnar manzon Allah mu daina wasa da da alqur'ani da sunna mu dinga karatu da zamu dinga hararu ababe shi ba qur'ani ba dan a karanta bane fa wuce a litadabbur ne so ake ka dinga tadabburin abu haka hadisan manzon Allah ka dinga tsakana istinbatin hukunci a ciki Allah ya dace da mu to sai gaba hadisi babi na 13 al-babul fasl al-hajj ila al-umrah babin mutum ya ɗauko niyyar aikin hajji kuma sai ya mera ta umara mutum ya ɗauko niyyar aikin hajji a miƙaci kuma sai ka mera ta umara malace alhadisu sadis wa talasuna ba'da almi'atayn hadisi na 236 an jabir bin abdullah radiyallahu anhuma daga jabir dan abdullah Allah ya ƙara musu yarda qala yace ahalla an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة من ذن الله صلى الله عليه وسلم وتيابك نية أيك حج دشيد صحبان سا أتارد سو صحبان باب وند يكي جهديا بند النبي الله لكم طلحة أي موسى طلحة كو وقدم علي رضي الله عنه من اليمن سألي يزو daga kasar Yemen فقال سي النبي فقال يتي اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم اهللت نيما ناي niyyar abunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi niyya da shi ya doki yayi ihrami da shi sai yake cewa fa amara nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu sai manzon Allah yayi umarni ya umarci sahabbansa an yaj'aluha umara su bila wannan abun umara mun faɗa maka ce aikin haji idan mutum ya tafi kafin ayi aikin haji zai yi umarsa kun bada idan ka je a Saudiya ka je zaka yi aikin haji da sauran ayyuka tunda ai aikin haji aikin haji yana farawa ne fa daga takwas da watan Zulhijja takwas tara goma sha ɗaya sha biyu sha biyu sha uku wannan su ne kwanakin aikin hajji gaba ɗaya duka kwana shida ne ake duka kwana shida ne aikin hajji duka in ka so ne ga biyu ka biyo shi kwana bakwai ka fara ka fara daga kai tsawa abin nan yake da suna tawafi wanda kuma daga nan matsin kai ihrami zaka yi yin sa cikin dai ka jima kwana shida ne yanzu sai ka tafi tun lokaci misalin a ce sai mutum ya tafi cikin watan zulhijja zulqa'ida zulqa'ida ka tafi aikin haji kuka sauka a madina mun fada muka ce yanzu in Niger da in Najeriya ana sauke su a ina a madina kuma mun riga mun bayar muka ce akwai wurare guda biyar wanda ake son duk wanda ya je aikin haji ya kai ziyara a madina haka ne malaba da ina da ina ne masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai kenan rauda ko ai rauda rauda rauda tana a masallacin mu je biyu kenan tunda nan da kabarin yake aha masallacin baqi ai makabartul baqi makabartul baqi sai mi eh masjid quba to sai uhud wannan sune guraren da ba a son ka je ba kai ziyara ba to idan aka ida ka zo ka zo miƙati miƙati kana fitowa daga garin Madina zaka je maka shine zaka fara da shi wanda yanzu ana kiransa abiyaru ali ada ana kiransa zulhulaifa ana kiransa abiyaru ali idan ka je zaka yi niyyar aikin haji anan zaka yi wanka kobe kayanka na gida duka ka dauki niyyar aikin hajji to niyyar muka ce kashi uku ce akwai akwai kirani akwai ifradi kuma akwai tamattu'i kun bayyana akwai kirani akwai akwai ifradi kuma akwai tamattu'i tamattu'in shi zamu fara da shi wannan muyi bayanin sa shine mutun ya dauki niyyar umara kai niyyar umara a lokacin aikin hajji lokacin aikin hajji bai yi ba akwai sauran kwanakin da za a fara sai ka kullo doko niyyar umara idan ka zo da mu umara ababe ne kamar haka daga lokacin da ka dauki miqati ita umara ko ta ko ayoshe ne abu guda na guda hudu ne yake a umara duka ka dauki miqati ka dauki ihrami a miqati ka sa wannan farin kyallan ka fara talbiya daga nan sai ka isa ina a makka kana zuwa makka zaka je kai tawaful ziya ai tawaful qudum tawafi na shigowa makka na biyan beni idan ka je kai tawafi guda bakwai daga nan sai ka je ka kai raka'a guda biyu a muqamu ibrahim daga nan sai ka je rijiyar zamzam ka sha ruwan ruwan zamzam sai ka wuce abano ka je kai safa da marwa ka je kai tawaf ai sa'i tsakanin safa da marwa idan kai da shi kenan kawai sai ka asiga shi ka kare umara an kare umara shi kenan shi kenan umara to idan kai da wannan yanzu wannan hurin kyallan kaga akwai sauran lokaci ko to sai ka cire sai ka aje duk abin da ya kamata aka haranta ma wanda yake cikin ihrami kai an halitta maka banda abu guda daya shine kusantar iyalinka ba za ka san da matar ba sai ka kare aikin hajji baki daya amma cire akai ha za ka yi saboda akwai sauran lokaci in dai wannan horon kyalla na cikin cike ka so ba za ka cire ka amma idan ka sake umara ka kare umarar yanzu kuma abinda aka haranta maka za ka yi kai amma banda kusantar iyalinka da wasanni da ita mun fahimta to sai idan aka ce takwas da watan zulhijja yanzu takwas da watan zulhijja to sai ka sake wani wanka irin wankan da kai a miƙaci yanzu ba sai an ce ka kowa miƙaci ba ba za ka kowa miƙaci ba kai tunda kana cikin maka to sai ka yi ihrami daga nan maka inda kake sai ka je ka yi abin da kai daga farko sai ka wuce ka tai mina kana zuwa mina kwana za ka yi amina ana son ka je ka kwana amina in sun samu kai sallar isha bayan ba da zawal daga bayan azza za ka tafi minan kin ka dai kwana minan washe gari bayan rana ta hito ta dago tara kenan da watan zulhijja ko radda nan wanda wasu suna azumin arfa to kai kuma sai ka tashi zuwa arfa idan ka je arfa ka tsayu a arfa za ka yi azhar da la'asar tare ba za ka yi azhar ba lokacin da ake da sai ka jira gab lokacin azhar zai fita la'asar za ta shigo sai ka kabbarta kusan kabbarta sallah za ka yi kasar ne a matsayin ka na matafi idan ka yi da la'asar lokacin ta ya shigo sai ka yi la'asar kuma ka ci gaba da tsayawa sai lokacin da rana ta abun nan sai zuwa zawar zuwa غروب الشمس كبروا تكرتهي مزدلفة ذاك زو مزدلفة أران ترى كقوانا أنا إذن كيس الله سبحانه سيكذو مشعر الحرام كتأيو مشعر الحرام كدهكي دعا كتل الله شن الله كنا والله كوكا كاكور رانا تتوك كيكو قريب كبر مشعر الحرام رسل الله شكي نمكو سيمو تنيزو أئنا أمينا سيكداو مينا إن سيكذو كيجيها a hurare guda uku ne to ba za ka yi jiwa ba wuri guda biyu na ƙarshen za ka zo aqaba shi nan za ka zo ka yi jiwa kana jiwa a aqaba ko kuma yanzu abin da ya maka saura shi ne ka koma ka yi ɗawafi ka je ka yi ɗawafi yanzu wannan tawafin shine tawafin aikin hajji wanda zaka yi bayan ka yi bayan ka yi jiwar sallah wannan tawafin shine tawafin da yake yake cikin tawaful ifada shine tawafin da yake rukuni in baka yi shi ba aikin hajjin ka ya samu matsala eh mun fahimta idan kai tawafi ka ida to kuma yanzu zaka daman in kai in ka zo in kai in kai cifa zaka ji zaka abin nan ne zaka yanke abin yankan ka ne zaka yanke abin yanka na na na, na hadiyarka sannan kuma ka ka ka tafi kai wannan tawafin sai ka dawo ka asu gashin kanka yanzu kuma zaka zaka dawo mina in kai da zaka dawo mina ka kwana ratai da sallah kai jifa huri guda uku da al-kubra da al-wusta da al-aqaba rabbi da sallah ma haka in kai kwana biyu sai ba in kai uku ma ba laifi in ka idaran nabi ko na uku kai da jifan naka sai kuma ka koma kai tawaful wada tawafin karshe shikenan haka kare aikin hajjin ka ala da rashidi kawai sai mutun ya tattaro kayansa zaka na wallahi ta shan bakan miya Allah ya dace da mu to mutun zai iya dauko niyyar umara kuma sai ta juya ta koma aikin hajji ko kuma ya walwale ya walwale aikin hajjin sa ya koma umara sai ka dauko niyya ka zo lokacin bai ba sai ka sauki to shi da zamu karanta hadisin ina ta mimita saboda naga alamun bana akwai alhazai da yawa ko an jabir bin abdullah radiyallahu anhu qala yake yake cewa fa amara nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu an yaj'aluha umara da suka zo sai manzon Allah ya umarce su da su mira ta umara fa yaqufu sai su tawafi thumma yuqsaru sannan su su su yi saisaye muna saisaye ko aikwafin yana bambanci da kolo shi kolo duka ne ake askewa shi kuma sai za a bar wani wani gashi a kai wai hillu sai sauke umara sun kare umara illa man ma'ahul hadin sai wanda ya zo da hadaya in ka zo da hadaya ba za ka sauke ba umara ko za ka yi tazarce ne kawai haka kenan kayi kayi kira ne ka haɗa aikin hajji da umara a lokaci guda da wadami da ihrami daya amma wanda yazo ya sauke umarar to sai ya sake wani wani wani wani wani wani ihrami mun fahimta mun gane da kyau masha Allah faqalu lan taliqu ila mina wa dhakru wa dhakru ahdina yaqturu فبلغ النبي صلى الله عليه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت wannan sabe ke cewa da suka sauke da suka da suka yi abinda abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya umarce su to sai kuma muka tafi muka tafi mina daga ɗaya daga cikin mu kuma yana zubar da yana zubar da ruwa sai aka bai wa manzo Allah sallallahu labarin wannan sai ce lawistaqbaltu min amri mastadbartu ma mastadbartu ma ahdaitu lawist da na fuskanci al'amari na da ban juya baya ba da ban yi ban yi hadaya ba akwai abin da yasa saboda abu abin da aka haranta maka idan ka samu kai wasu daga cikin su ko kun banta saboda yanzu misali idan mutum yana da wata matsala ta akai to kuma kaga wani aiki ya karo akan sa idan mutum yana da ya cire aka yi wani aiki ya karu a kansa akan abin da aka dora musu a kai sai ke cewa da a ce ban zo da hadaya ta ba muka ce hadaya shine abin da ake bayarwa na na dabbobi bahimatul an'am ake ake ake bada shi don neman kusanci wa Allah subhanahu wataala shine hadaya abin da ake neman kusanci da Allah da shi da dabbobin ni'ima muka ce hadaya kai ayi da raƙumi ta hilada in baka da halin raƙumi kai da ni da sa in babu da sa ko raƙumi ko taguwa in babu raƙumi ko taguwa kai da sa ko kuma saniya in babu rago ko tinkiya ko gosuru ko akuya wannan sune dabbobin ni'ima ko bayanta to manzo Allah shi shi da hadiya da yayi da raƙumi yayi sallallahu alaihi wasallam raƙumi yanka kusan guda 100 eh guda 100 muka ce kuma akwai shiraku dam me shiraku dam cire ku bakwai ku haɗu ku sai raƙumi guda ku yanka mun fahimta idan ku haɗa kuɗi ku bakwai sai ku sai raƙumi ɗaya sai ku yanka ana haka nan a musulunci eh mutumi ba su sai dai mutum bakwai mutum bakwai za su haɗa su sai raƙumi raƙumi wa a Saudiya tsare gare shi haka ne raƙumi a Saudiya sai mutum ya shirya sai mutum ya shirya da kyau sai mutum ya shirya da kyau yace wahadat Aisha sai Aisha ta yi sai jinin haila ya zo wa Aisha radiyallahu anha wace ce Aisha matar manzon Allah sallallahu fa nasakat al manasik kullaha sai ta yi dukkanin wani aiki da ake cikin aikin hajji غير أنها لم تطف بالبيت sai dai abu guda kadai ba ta yi ba shine tayi tawafi mun fahimta duk abin da ake sa ayi tsakanin safa da marwa a zo mina a tsayi a zo mina ko a kwana a zo musdalifa a je arfa a je in duka abin da ake yi cikin aikin hajji ta yi abu guda ne kadai ba ta yi ba shine tawafi saboda ɗakin Allah ba a tawafi da shi ba a tawafi sai da mi sai da sarki mun fahimta shi Ka'aba ba a kewaye ta sai mutum yana cikin tsarki mace idan haila ta zo mata a lokacin aikin hajji to komi za ta bana tawafi miji da kyau ba a ga gangancin yin tawafi zaki hakura sai lokacin da jinin ya dauke ka kai tsarki kuma ba a tawafi sai da arwalla eh ba a tawafi sai da sai da arwalla kuma wallahi mutanen mu na wasa a zo ka iske mutum waya da aikin hajji tawafin ga ya gagare shi tawafin ga ya gagare shi dakin nan da mutane da dama da za su mutu ba shi sai su gaishe ba ko ba ka bane yanzu mutum nawa ne mutum miliyonan suka mutu ba su taba zuwa dakin Ka'aba ba kai Allah shi maka ni'ima da baiwa shi zabi ka ka tahi ko da cewa ki a kira an kira ce ko wai annabi baraki kira mutane ba wai niyya ce da baka wani niyya ce niyya ce ka zo ka kasa yin tsawafi ka komo otal kana kana sallah a otal mafiya mutane masu kyau sallah a otal ga harami mutum ya koma sallah a otal ko sai ka koma ka tai kawai ka tai Kano ka koma ka kuka tanye mai ka zaman ka inda su otal ce kawai ba ka shi nan ba Allah ya sa mu wani lafiya to Aisha tai duk abin da ake amma ba ta tsawafi ba falamma tahurat lokacin da tai tsarki وطافت بالبيت سرته طواف الداكن كعبة فقالت قالت يا رسول الله ينطلقون بالحج والعمرة وأنطلق بحج قالت يا رسول الله يا النبي الله ينطلقون بحج وعمرة قالت يا النبي الله mutane sun tafi da aikin haji da umara su sun yi umara kuma sun yi aikin haji ni ban samu wancan ba to tun da zaka ina cikin larura ban yi umara ba aikin haji ne kawai na samu فأمر عبد الله عبد الرحمن بن أب... بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci Abdurrahman dan Abi Bakar dan uwanta kenan ko kuma kuskuren ba a barin mace ta kadewa sai da manzon Allah ya sanya dan uwanta Abdurrahman babanta guda baban su guda shida Aisha radiyallahu anha wardaha an yakhruja ma'aha yibda tare da ita إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج زوا التنعيم ستجتي أمرا باين تاي أيك الحج باين تاي أيك الحج سيتي أمرا تقول لو تنتظر أنا أمرا إتتنا تكين لروا تماتا مبايدا سيتها أورا يم دك أبند أبند أيك تنا أي إن باي طوابي بايك يا بني كيو متاني to da tayi tsarkin sai tayi aiki tawafi na aikin hajji sai ta kara sahaba manzo Allah mutane sun tahi da lada ga lada aikin haji ga lada umara sai dai kawai aikin haji fade ne sai annabi ya ce wa Abdurrahman da ya rakanyata ta je ta yi ta je ta yi umara ina fatar mu fahimta jama'a mun fahimci wannan karatu mu ƙara hadisi daga ina wannan mu ƙara hadisi guda ko mu je abu gobe sai mu ƙara hadisi guda ko hadisi biyu mu rike babin mu kange babin sai mu bar shi a haka an Jabir bin Abdullah qala hadisi na ɗari biyu da talatin da bakwai hadisin jabir ɗan abdullahi Allah ya ƙara musu yarda ƙwale ke cewa ƙadin na ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce mun zo tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu na ƙulu labbaik Allahumma bil hajji muna cewa ya Allah mu mun karɓi kiran aikin ka zuwa aikin hajji ya Allah mun mun kudurta mun karɓi kiranka mun zo yin aikin hajji فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها أمرة sai manzon Allah ya umarce mu yace mu maida ta umara sai muka yi umara da aka kare sannan kuma ka dauki niyya ta ta aikin hajji ban bayyana karatun ko sun sun zo suna talbiya kaga su sun zo su sun yi ifradi ne sai manzo Allah sallallahu ya manzo Allah sallallahu ya ya abun nan yace su yi kirani su hada aikin hajji da da umara amma wanda suka yi tamattu'i manzo Allah bai ce musu komai ba kusan shi kirani shi da mutum ya dauko niyya guda biyu cikin aiki daya ko ku fahimta mutum ya ɗauki niyya guda biyu ka yi niyyar aikin hajji da umara a cikin lokaci guda kuma ka zo ka yi su a tare ba tare da ka yi sefarikinsu ba kun gane yanzu daga miƙa sai ka kullo niyya labbaik Allahumma hajjan wa umratan Allah ni na karbi kiranka na kuduta niyyar aikin hajji da umara daga duk abin za ka yi za ka yi ne a matsayin aikin hajji da da umara kake yi to su kuma da suka zo sun dauko ne sun dauko niyyar aikin haji shi kadai ifradi kenan ko shi mutum ya dauko niyyar aikin haji shi kadai to sai manzon Allah ya sa shi kabila shi kirani amma kar mu manta akwai masu tamattu isu ai masu tamattu'i wanda su niyyar sun dauko niyyar umara ce in suka idata kuma sai su zo su yi aikin haji kuma a lokaci guda ko kun fahimta mun gane masha Allah ana al-hadith 33 ba'da al-mi'atayn hadisi na 238 an abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda kale ke cewa kadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu sabiha rabi'ati bin hijja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ya zo a safiyar hudu da watan zulhijja uhillina bil hajji suna masu niyyar aikin hajji ay qadima rasulun wa ashabuhu fa amarahum sai manzon Allah ya umarci sahabbansa an yaj'aluha umratan su me da wannan aikin hajji ne suka dauko su ga umara su yi umara kenan mun bayanta fa qalu sai ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah inji su sahabbai sai ce ya ma'aikin Allah ayyul hilli qala al-hill kulluhu suka ce ya annabin Allah wace irin saukewa zamu yi sai da ku sauke umarar baki daya su sauke umarar baki daya yake da sauke umarar baki daya har kenan su yi umara idan sun ki da umarar to kuma sai su kulle niyya ta ta aikin haji kasu yi kirani kuma kasu yi ifradi tunda sun zo da niyyar mi ifradi kusa hanyar zufa alhazzama masu tafiya aikin hajji ba su fa'inci wa'innan ababen guda uku ba anwa'un nusk wallahi akwai bukatar mu ƙara ne da hankali gare su kuma duk wanda ya san zai tafi ya sauke farali ya je aikin hajji to alal akala cikin ba kai komai ka wata shida kana karatu kai rabin shekara kana zuwa makaranta hukumanta saboda kada kai ibada bisa jahilci kai wata shi cikin bakai komi bakai da mala da shi mutun ya simuwa yana tafiya karatu ana formakin ka duk kaga dai a wata shi da ikon Allah mutun ya dan samu yami ya kama abin da ya kama wallahi alazim wasu talbiya ba basu iya ba to ta yaushe ake zancin talbiya a gwanda fatan ma bata gyaro ba eh ta gwanda talbiya ma bas bata bata kaga kana cewa innal hamda innal hamda musamman innal hamda yana ta alhamdu kalmar alhamdu shine rishin motsi da rishin amfani wala innal hamda dukka dai wani rishin motsi da rishin wani amfani ya tabbata gare ka Allah subhanallahi wa ni'mal wakil an samu jarrabawa kenan ko kaga ashe akwai bukatar duk wanda zai je aikin hajji to yanzu ware lokacin da zai dinga tafiya ka gyara ibada ka na farin duk wani abu na ibada kai kokari ka san sa ka gyara sallah ka ta gyara da kyau ruku'in nan a gyara shi da kyau mutun ya iya khushu'i cikin sallah wallahi alazim akwai mutanen mu suka je Saudiya aikin haji idan suka ga ana karatu laraba na kuka abuwa maki ke ba su su kamar mamaki suke yi ma abin yana ba su mamaki wa ana ana sallah suna kuka shi ma Allah wani laifi shi ga shi dan shi wanda bai laifi ga shi ba asumi da bai laifi shi yasa wallahi duk wanda ya so zai ta aikin haji ya kuma makaranta ka iya karatun qur'ani da kyau sannan kuma ai maka bayanin aikin hajjin nan dalla dalla saboda tsakaninka da wasu ejoji ba duka ba ina ƙara janatawa wasu ejojin gaskiya suna kyautawa Allah ya ƙara wa rayuwarsu albarka amma wasu kam kuna tahiya da su kai kuna shiga bari da karabu da su karabu da su ba ba sa da alaka da su ɗan wasu damun an kasuwa ne damun wasu kasuwanci ne ke kai su kayo sayyaka kana so a ƙara maka kilanni su suna shiga a zo a ƙara maka kilanni su wannan sun ƙware wajen nan ta wannan bangaren kan Allah ya taimake su wallahi amma ayi ayi tsayin daka annan bayin Allah inda Allah bai dora musu ba ko an dake su wannan aikin ne kai ne kamata ka wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi daga ya zan wajibi duk wanda zai yi aikin haji mu ji da kyau ka san menene rukunin aikin haji guda hudu mun yi bayani su ai kuma ka ce aikin haji da rukunai guda guda hudu muka ce kuma ar-rukunu huwa ma la yasihhu al-hajj illa bihi shine duk abin da aikin haji bai yi wasai da shi in kamar ɗaya daga ciki ka samu aikin haji ka samu matsala abu guda hudu ne da farin al-ihram shine niyyar shiga aikin haji na biyu muka ce shi as-sa'yu bayna as-safa wal marwa mutun ya sa'i tsakanin safa da marwa na uku tawaful wada tawaful ifada afwan tawaful ifada tawafi da ake na ziyara na hudu na karshe shine alqufu bi arfa tsayuwa arfa duk wanda ya bar wannan dai daga cikin wannan ya samu matsala akwai abin da kuma ake kira wajibat wajibatul hajj irin su almubitu bi mina almubitu annuzul bi mina almubitu bi muzdalifa duka wannan ya kamata a ce ka san su sannan kuma a koya maka mahazuratul ihram akwai abin da in mutun ya sa ihrami bi haramun ne yayi su an har an hana shi in yayi kuma ga hukuncin sa ka san abun ka san hukuncin sa ina fatar mu fahimta amma sai mutun sai mutun ya ce aikin hajji ya ce da aka yi da ihrami kaga mutun ya sa baki hannu cikin baki ya ce da aka yi fa kuma ya zama sa haka dan kawai daga ko bukatar mutum ka zai a kuna maka duk wa'annan ababen da sunnonin aikin hajji duka ka san su da kuma anwa'ul misk ka karanta a ilmance kuma duk inda aka ce ga wata addu'a da ake yi to kai kokari ka nace ka dage wajen koyon ta iya ta mutum ya dage saboda abin da mutane su gane fa wannan dakin na Allah in mutum ya je fa ba karamin sa'a bace kai ba a rayuwa ba ƙaramin sa'a ba ce kai a rayuwa, kuma addu'a in kai a can Allah na karɓiya direct, sannan kuma in kai aikin hajji bisa ilimi, to sakamakon abin da Allah zai baka na tukuci shi ne kawai Allah ya baka amcin da. Mahau da sharaɗi, wallahi sai ka yi bisa ilimi, sai yadda kai yadda manzan Allah ya kai. Mun bai ta, to ya za ka gano ya manzan Allah ya yakin hajji, dole sai ka je makaranta. sai ka je makaranta a karantar da kai addinin musulunci ba abin da zai kiwa babu karatu a cikin sa mai hakuri ba abin da yake yi a cikin da sunan addini babu karatu duk wani abu na shari'ar Allah to karatun ta ake yi azumin nan sai an karance shi aikin hajjin nan sai an karance sa eh zakkan nan sai an karance ta baka bane komai na addini karatu ne shine hikimar aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna fata wa Allah subhanahu wataala da ya datar da mu abinda mun ka faɗa da mun to gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna muna karanta wasu da sunayen Allah al-hayyu al-qayyum duk bawan sa wanda bai samu ya tafi ya leko wannan ɗakin ba Allah ya sare masa Allah ya sare wanda suka ji kuma Allah ya karba musu abin da suka gabatar da ibada Allah subhanahu wataala ya dace da mu ya samu cika da imani subhanakallahumma bihamdika shalla la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته